والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان واشتبه عليهم الحق بالباطل كالذي اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب وآيات النبيين بشبهات الكذابين حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin a yau muna 28 ga watan Al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da shida ga watan tara shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi walbutlan wallafar shehun musulunci abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani addimashki rahimahullahu ta'ala a wannan shi ne darasinmu na tara a wannan majalisi kuma muna nan a inda yake inda malai yake cewa faslun fil furqani bainal haqqi wal batil fasli da zai yi magana akan bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa anna allaha bayyana zalika bi kitabihi wa nabiyihi hakanan allah subhanahu wataala yayi bayanin haka a littafinsa annabinsa ma yayi bayani فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله وانده في كوى بن للتاف الله ده سوكر ونبيه الذي أرسله يفي كوى بن النبي سديئكو كان أعظم فرقانا زي في كوى بمبنشي وتنتنش تكانا قليانا قسكيا ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول وانده في كوى نيسا بن للتاف الله ده منزنسا kana ab'ada 'anil furqan sai yafi kowa nesa da tantance tsakanin ƙarya da gaskiya washtabaha alaihi alhaq bil batil wato gaskiya da ƙarya su rikirkice masa kallazi ishtabaha alaihim ibadatu arrahmani bi ibadati shaitan kamar mutanen da bautar Allah mai rahama da bautar shaiɗan suka rikirkice musu والنبي الصادق بالمتنبئ الكذاب da annabi mai gaskiya da kuma annabin ƙarya suke rikitar da su wa ayatun nabiyyin bi shubhati al-kazzabin da ayoyin annabawa sune mu'jiza da kuma shubuhohin maƙaryata su ma suke rikirkita su hatta shtabaha alaihim al-khaliq bil makhluq har ya zama sun kasa tantance tsakanin mahalicci da kuma halittarsa a nan ibn taimiyya alaihi rahmatullah ya zo da wata ƙa'ida muhimmiya ita ce faɗarsa wa man kana a'zama ittiba'an likitabihi allazi anzalahu wa nabiyyihi allazi arsalahu kana a'zama furqanan wanda yafi kowa bin littafin Allah wanda ya saukar yafi kowa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya aiko to yafi sai yafi kowa bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya hakanan akasi wanda ya fi kowa nisantar littafin Allah da sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallama sai ya fi kowa nisantar bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine wa man kana ab'ada an ittiba'il kitabi war rasul kana ab'ada an al-furqan wanda yafi kowa nisantar alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam wato sunnar sa sai yafi kowa nisantar wato sanin bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya wannan ka'ida ce wacce take mai ƙarfin gaske kuma ibn taimiyya kamar yadda muka faɗa a shimfiɗar wannan karatu a cikin wanda littafi ya kawo ƙa'idoji masu muhimmancin gaske wanda za mu yi ta cin karo da su to wannan tana ɗaya daga cikin ƙa'idojin da ya kawo wanda ita ce ya buɗe wannan littafi cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana menene gaskiya ya bayyana menene ƙarya gaskiya ta fito fili ƙarya ta fito fili hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin kowanne ɗaya daga cikin su bayani daki daki wanda ya barwa al'ummarsa a cikin sunnarsa to duk wani wanda yafi kowa rike littafin Allah shine alqur'ani yafi kowa aiki karantar alqur'ani da aiki da shi yafi kowa bibiyar hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da riko da sunnarsa da aiki da ita to wannan sai yafi kowa iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda mai saboda yana bibiyar waɗanda suka fi kowa bayanin ƙarya da gaskiya bayanin menene gaskiya ko menene ƙarya to haka nan zai zanto shi ma zai fi kowa bambancewa da tantancewa da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya yayin da mutum kuma ya yi nesa da littafin Allah ya yi nesa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama baya karantar su baya fahimtar su to babu shakka wannan shi zai fi kowa kasa bambance ƙarya da gaskiya zaka ga ya kasa bambance fari da baki ya kasa bambance zare da abawa ya kasa bambance tsakuwa da hatsi saboda haka kowane abu ya zo masa sai ya rikita shi ya kasa gane gaskiya ga inda take ƙarya ga inda take to wannan abu ne da Allah subhanahu wataala ya tabbatar Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu in tattakullaha ya ja'al lakum furqana ya ku waɗanda suka yi imani in har kun kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya muku mizanin bambance ƙarya da gaskiya at-taqwa shine aiki da abin da Allah ya wajabta maka barin abin da ya haramta maka wanda kuma wannan yana buƙatar sanin littafin Allah da sunnarsa shi kaga duk mutumin da zai san littafin Allah da zai san sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rika aiki da su to babu yadda za a yi ƙarya da gaskiya su rikice masa ya kasa gane ina gaskiya ina ƙarya duk yadda za a kai a komo da yadda abubuwa za su caɓe su rincaɓe to shi zai zama cikin haske yake yana gane ina gaskiyar take ina kuma ƙaryar take wannan shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fi kowa sanin gaskiya suka fi kowa kuma gane ƙarya saboda mai saboda sun fi kowa riko da abin da annabi ya zo da shi sun fi kowa riko da alkur'ani sun fi kowa kuma riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka fi kowa gaskiya suka fi kowa sanin gaskiya suka fi kowa sanin ƙarya da yadda take hakanan waɗanda suka biyo bayansu su ne tabi'ai su ma gwargwadon irin yadda suka zanto sun karanci sunnar sun karanci alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka zama suma sun fi kowa wanda zai zo bayan su sanin gaskiya sun fi kowa sanin ƙarya daga waɗanda za su zo bayan su sauraka bayan sahabbai babu waɗanda suka san gaskiya suke iya bambance tsakaninta da ƙarya kamar tabi'ai hakanan waɗanda suka zo bayan tabi'ai su ne atba'ut tabi'i waɗannan su ne ƙarni guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan dukkanin ƙarnuka ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatuhum tasbiqu shahadata ahadihim yaminuhu wa yaminuhu shahadatuhu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan mas'ud yake cewa khairun nasi karni mutanen da suka fi kowa su ne mutane na alƙarni na wato wanda suke cikin ƙarni na su ne sahabbai sun mallafi na yalunahum sannan waɗanda suka biyo bayansu su ne tabi'ai thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda za su biyo bayan su sune atba'ut tabi'ina waɗannan alqurunu thalathatul mufaddala alqarni guda uku wanda aka fifita su akan sauran mutane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yaji'u aqwamun sai sannan sai wasu mutane kuma su zo daga baya tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar ɗayansu tana riga rantsuwarsa wa yaminuhu shahadatahu ko kuma rantsuwarsa ta riga shaidarsa abinda yake nufi a nan shi ne ƙarya za ta zama ba a bakin komai ba rantsuwa da Allah za ta zama ba a bakin komai ba mutum Allah Allah yake je ba da shaida ba ruwansa da gaskiya zai faɗa ko ƙarya zai faɗa zai yi rantsuwa tun ba a neme shi ya rantsuwa ba kuma akan ƙarya zai ba da shaida tun ba a neme ya ba da shaida ba kuma akan ƙarya wannan yake nuna cewa bayan waɗannan alƙarnai guda uku ƙarnin sahaba sun ballazi na yuna sun ballazi na lahum to duk waɗanda za su zo bayansu to ba za su kai su ba duk waɗanda za su zo bayan sahabbai da waɗanda za su zo bayan ko bayan tabi'ai bayan atba'ut tabi'in to ba za su kai waɗannan al'ummomi guda uku ba kuma su waɗancan al'ummomi gaskiya ita ce tafi yawa a cikinsu ko da ana samun ɗaiɗaiku waɗanda za su zanto sun fanɗare to amma dai ba su suka fi yawa ba waɗanda suka fi yawa a cikin al'ummar musulmi su ne masu gaskiyar akan samu ɗaiɗaiku waɗanda za su zamo wato bara gurbi to amma waɗanda za su zo daga baya su kuma marasa kirkin makaryatan su kuma za su yi yawa ko da kuma ba za su rinjaye masu gaskiya ba amma kuma za su yi yawa ba za su zama 'yan kaɗan ba to wannan shi yake nuna maka gwargwadon yadda wato al'umma ta fi kusa da mishkatun nubuwa wato wannan haske na annabta gwargwadon yadda za ta zanto kan gaskiya gwargwadon yadda za ta nisa gwargwadon yadda gaskiyar kuma za ta yi nesa da su sannan kamar yadda laraba suke cewa biziddiha ta tamayyazul ashiya'u kowane abu ka haɗa shi da kishiyarsa sai ka gane bambancinsu to sai ya ce maka wa man kana ab'ada 'ala al-kitabi was-sunnati wa man kana ab'ada 'an ittiba'i al-kitabi war-rasuli kana ab'ada 'ala al-furqan wanda yafi kowa nesa da al-qur'ani wato da bin al-qur'ani yafi kowa nesa da bin annabi sallallahu alaihi wa sallama to yafi kowa kuma nesa da kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya a shaykhul islam ibnu taymiyyah a cikin sharhul isfahaniya sharhu al-qidat al-isfahaniya juz'i na biyu shafi na 379 tsohuwar daba'ar ba sabuwar ba a ciki yake cewa ولهذا كل طائفة كانت إلى النبوات أقرب كانت أقل اختلافا saboda haka dukkan wata kungiya dukkan wani wata jama'a waɗanda suka fi kusa da annabta su suka fi ƙarancin saɓani domin duk lokacin da aka yi nesa da alƙur'ani da sunna to saɓani kuma zai ta ƙaruwa ana kusantar alƙur'ani da sunna saɓani yana raguwa saɓani yana raguwa shi yasa za ka ga saɓanin da yake cikin abin nan sahabbai bai kai saɓanin da yake cikin tabi'ai ba saɓanin da yake cikin tabi'ai bai kai saɓanin da yake cikin atba'ut tabi'ina ba ana ƙara yiwo ƙasa saɓan na ƙara ƙaruwa yana ta ƙara fantsama yana ta ƙara daɗuwa to saboda haka za ka samu waɗanda suka fi kowa kusanci da koyarwar annabawa su suka fi kowa ƙarancin saɓani a tsakaninsu shi ne abin da yake faɗa ana ya ce wali haza kullu ta'ifatin kanat ilan nubuwati aqrab kanat aqalla ikhtilafan dukkan jama'ar da tafi kusanci da koyarwar annabawa za ka samu ta fi ƙarancin saɓani wa kullama ka tsura bu'uduha ka tsura ƙtilafuwa duk sanda kuma nisantarsu da koyarwar annabawa ta ƙaru to kuma saɓaninsu ma zai ta ƙaruwa to shi ne sai yake ba da misali da wasu ƙungiyoyi ya ce falmuta falsifatu lamma kanu aba'ada min ahlil kalami ka anin nubuwat kanu akthar ikhtilafan ce malaman falsafa saboda sun fi malaman kalam ahlul kalam sun fi su nesa da annabta domin malaman falsafa galibinsu ma za ka samu zindiƙai ne wasu ma ba su imani da kowace irin nubuwa ba to sai ka samu saɓani a cikinsu yana da yawa fiye da yadda yake cikin mutakallimun ahlul kalam dukkaninsu ƙungiyoyi ne waɗanda suke sun karkacewa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun karkacewa hanyar annabawa amma saɓanin da yake cikin almutafalsifa masu riƙe da falsafa ya fi yawa akan saɓanin da yake cikin masu riƙe da ilmul kalam fa inna lahum min al-ikhtilafi fi at-tabi'iyyati war-riyadiyati ma la yakadu yuhsihi illa Allah saɓanin da zaka samu a cikin malaman falsafa a cikin ma harkar tabi'iyyat wato ilimin da yake na ɗabi'a wato ilimin physics abin science science of nature za ka samu a nan ma saɓanin da suke da shi akan ɗabi'a ɗabi'a shi ne abin da kake gani yake kewaye da kai abin ilimin wannan abu ilimin abin da yake jisim madda da sura to za ka samu suna da saɓani akan almadda da sura da almadda almurakkaba aljauhar almurakkaba walmufrad walbasid walwaye walwaye sai ka samu saɓani akan waɗannan abubuwa saɓani wanda yake mai yawan gaske ga duba littafin almilal wa nihal na shaharastani ai ya kawo maganganu akan maganganunsu a cikin abin da ya shafi ilmin tabi'iyat haka nan a ilmin riyadiyat abin da ya shafi lissafi nan ma za ka samu suna da saɓani mai tarin yawa in ji ibn taimiyya ya ce babu wanda zai iya gaya maka adadinsa ko ya ƙididdige maka shi sai Allah wa amma ikhtilafuhum fil ilahiyati fa a'zam amma an aka zo batun abin da ya shafi Allah da sifofinsa da gaibu to nan ba a magana saɓaninsu a nan kuma ya fi kowanne saboda abin da idansu ke gani sun yi saɓani da yawa a kansa ina kuma abin da ido ba ya riskarsa kunne ba ya jinsa hannu ba ya taɓa shi ya ji shi ya fita daga ya, wuce ya zama abin da supernatural to kaga a nan saɓanin dole ya fi fantsama shi yasa wajen sanin wane ne Allah mai ɗaya da sufofin Allah saɓaninsu a nan baya ƙarewa saboda mai saboda nisantar da suka yi da koyarwar annabawa to sannan sai ya ƙara yiwo ƙasa ya ce wa shi'atu lamma kanu min ajhalin tawa'ifil mansubina ila ilal milla kanu akthar ikhtilafan min jami'in tawa'if ya ce shi'a kuma saboda zamantowarsu cikin duk ƙungiyoyin da ake da su masu danganta kansu da musulunci babu ƙungiyar da take da jahilci kamar ta shi'a sai ya zanto su kuma saɓanin da ke tsakaninsu ya fi kowanne in ana maganar shi'a ba ana maganar wani abu ne yanzu ba wani abu ne da ɗaɗɗe mai tsohon tarihi wani kai matsalar shi'a sai ɗauka ɗin shi'ar unguwarsu kawai sai ya ga ai ga shi nan kansu haɗe an ce suna saɓani ga shi nan guda ga suna fitowa muzahara kansu haɗe da matansu da ba wannan ana maganar tarihin shi'a tun daga kafuwarta kuma wanda kake gani din ba ba su kadai ne shi abba ka bincika zaka san akwai sabani mai yawa to saboda shi'a shi'a tana da sabani mai yawa a cikin ta kuma kowanne bai gaddar kowanne ba har ma wasu sukan kai ga kafarta juna saboda saboda ajhalun nas bil kitabi was sunnah sun fi kowa jahiltar littafin Allah da sunna ga ibn taymiya cikin minhajin sunna yana cewa akzabun nasu fil manqulat wa ajhalin nasu fil wa ajhalin nasu fil manqulat in aka zo maganar riwaya ko maganar daukuwar abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko magabata to sun kowa ƙarya anan za su ta kawo labarai na ƙarerai wanda ba su taba faruwa ba su faru ba sun fi kowa ƙarya anan in aka zo kuma magana ta hankali sun fi kowa wauta saboda ka kaga ba ta inda suka yi fice sai ce thummal mu'tazila sannan mu'tazilawa shi'a ta fi mu'tazila nesa da kitabu was sunna mu'tazila duk da cewa akwai wani lokaci da aka samu wato haɗin gwiwa tsakanin mu'tazila da shi'a to amma mu'tazila sun fi kusanci ko yaya ne da shi'a akan akan abin da sun kusanci da sunna akan akan shi'a to amma su ma tunda suna da nisa in ka kwatanta su da wasu da sunna su ma sai saɓaninsu ya yi yawa saɓaninsu yake da yawa kamar yadda abdulkahir bagdadi a cikin littafinsa alfarku bayan alfirak yake cewa akwai ƙungiya-ƙungiya ta mu'tazila guda ashirin kuma kowace ƙungiya tana kafarta yawata kowace ƙungiya tana kafirta uwarta yanzu ka ɗauki aljubba'iyya da albahshamiyya aljubba'iyya shi ne magiya abu ali aljubba'i muhammad ibn abdullahab aljubba'i albasri da ɗansa abu hashim abdussalam ɗa da uba ne ɗa da uba ne dukkansu mu'tazila amma mu'tazilancin uban ba irin na ɗan ba ɗan yana cewa uban kafiri ne a mu'tazilancinsa shi ma uban yana cewa ɗan kafiri ne a mu'tazilancinsa kuma dukkansu mu'tazilawa kuma kowa ya kafa ƙungiyarsa wannan ana kiransa ƙungiyarsa aljubba'iyya waɗancan kuma ana kiransa albashamiyya abu hashim to kaga in ya zan ɗa da uba da suke bin aƙida ɗaya amma suna kafirta juna to ina ga wannan kuma ba garinsu ɗaya ba saboda haka suke da saɓani mai yawa mai yawan gaske duk mutumin da zai ɗauki littafin alfarko bayan alfirak na abdulkahir al-baghdadi ko ya ɗau littafin almilal wannihal na shaharastani ko ya ɗau littafin makalatul islamiyyi na abul hassan al-ashari ko littafin alfisal wannihal na na ibn hazm to zai ga sunayen kungiyoyi kungiyoyi barkatai kuma dukkaninsu suna karkashin wani reshe guda daya ko wani tushe guda daya dukkaninsu a ce da su mu'tazila amma kuma kowanne yana cin gashin kansa kuma kowanne bai yi ɗayan ba yana maga ɗayan kafiri ne to saura kaga nisantar littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ƙara sa sabani ya burinka sai kasaita ya gawurta to shi ne abinda Ibn Taymiyyah yake cewa thumma al-mu'tazila akthar ikhtilafan min al-muthbitati lis-sifati wal-qadar al-muthbita sune waɗanda suke tabbatar da wasu sifofi ko da za su kore wasu suke tabbatar kuma da kaddara kamar kamar asha'ira kamar maturidiya yace thumma almuthbitatul mutakallimun fihim min alikhtilaf ma la yujadu fi ahli alilm bis sunnati almahdha sannan su kuma in ka gangaro har ila yau wadancan mu'tazila sun fi irin su asha'ira su kullabiya sun fi su sun fi su nesa da sun fi su nesa da abin nan sun fi su yawan sabani saboda nesa da suka yi da sunna to su ma kuma waɗannan in ka zo su kuma in ka kwatanta su da masu bin sunna tsantsa su ma kuma sai ka samu suna da saɓani fiye da yadda ba ka zato shi yasa dukkan wani saɓani da za ka samu a cikin sunna ‘yan sunna to in kai sama sai kaga saɓanin ya fi tsanani a nan in kai sama kuma kana ƙara yin gaba kana ƙara samun saɓani yana ƙara faɗaɗa saɓanin da yake cikin sunna na ba wai ba a ce ba abu waɗanda suke bin sunna babu saɓani ba akwai saɓani amma saɓaninsu bai kai saɓanin da yake cikin waɗanda suka karkace sunna ba sai ce ma la yujadu fi ahli al-ilm bi sunnati al-mahdati wal hadith wa aqwal as-salaf abinda ba za ka same shi ba saɓanin da ba za ka samu irin shi ba a cikin waɗanda suke bin sunna tsantsa suke bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke riko da maganganun magabata fa inna ha'ula'i to waɗannan waɗanda suke rike da sunna tsantsa suke rike da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke rike da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da mabiyansu yake cewa fa inna haula'i ab'adu at-tawa'if 'ala al-ikhtilaf fi usulihim zaka samu waɗannan sun fi kowa nesa wajen sabani akan abin da ya shafi asli dukan al'amura na addini akwai usul akwai furu akwai abin da yake tushe ne akan sa imani ya gudu akwai kuma abin da furu'a ce saɓani ne da ya shafi hukunce-hukunce wanda akan iya samun saɓani a nan a lokacin sahabbai ma an samu wani ya yi fatawa da halaccin abu ne fatawa da haramcinsa wani ya fatawa da abu kaza makaruhi ne wani ce mustahabbi ne wani ce wajibi ne wani ce sunna ba wajibi ba wannan ana iya a samu amma kuma ba za ka samu saɓaninsu a cikin usul ba yanzu ka ɗauki a immatul mazahibil arba'a wa ghairihim ka ɗauki abu hanifa الإمام مالك الشافعي أحمد كدوكي irin su al-Auza'i Sufyan al-Thawri Lays ibn Sa'd da sauran malamai waɗanda suke manya-manya suna da mabiya zaka samu suna da sabani a cikin wasu hukunce-hukunce wanda yace shi kaza shine daidai wanda yace a'a kaza ne daidai amma kuma zaka samu a wajen usul din su abin da ya shafi imani da Allah da imani da manzannin Allah da littattafan Allah da ranar lahira da abin da ya shafi gaibiyat za ka same su kuma a nan duka abu ɗaya ne a ɗinke suke abinda abu hanifa yake faɗa shi abu malik yake faɗa shi imamu shafi'i yake faɗa shi imamu abu imamu ahmad bin hanbal yake faɗa babu saɓani a nan akan iya samun saɓani cikin hukunce-hukunce wanda shine furo cikin hukunce-hukuncen fikihu to amma a usul ci za ka same su a nan ba abadun nasi ana likhtilafi fi usulihim fi usulihim لأنهم أكثر اعتساما بالكتاب والسنة من غيره saboda sun fi kowa sun fi sauran rike littafin Allah da sunna wa bi tariqatihim tanhallu al-ishkalat fil waridatu ala tariqati ghairi kuma dukkan wata matsala in ta taso da ta shafi addini in ka koma ga waɗancan kungiyoyi ba za ka samu warware wannan matsalar ba sai ka dawo gurin waɗannan ahlus sunna as-sunnatul mahdha in yace as-sunnatul mahdha abinda ya sa ƙara sunnal mahda saboda waɗancan kamar a sha'ira al-maturidiyya duk su ma sunna ne amma ba za ka ce musu mahda tsantsa ba shi yasa ya ce as-sunnatul mahda yace to da yawa daga cikin rikice rikice rikita rikita in ta taso ta addini ba za ka samu warwarar ta ba sai ka dawo kan hanyar ahlus sunna waɗanda suke tsantsa to haka nan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na 96 yake cewa idza tadabbara al-aqil in mai hankali ya tsaya yayin karatun tanutsu wajada at-tawa'ifa kullaha zai samu dukkanin kungiyoyi wato masu danganta kansu da musulunci kullama kanat at-ta'ifatu ila Allah wa rasulihi aqrab kanat bil qur'ani wal hadisi aqrab dukkan ƙungiyar da ta fi kusa da manzan da Allah da manzansa to za ka samu ta fi kusa da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dukkan wani wanda ya kusa da alƙur'ani da sunna to ya fi kusa da Allah da manzansa wa a'zamu inayatan za su kowa damuwa da karanta alƙur'ani da haddar alƙur'ani da bitar alƙur'ani da tafsirin alƙur'ani kuma za su kowa kulawa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da littattafan hadisai da ainihin bitar su sai sun fi kowa wannan kuma ka duba ka ga ko a yanzu za ka ga cewa waɗanda suke riƙe da sunna tsantsa sun fi kowa damuwa da sha'anin alƙur'ani tafsirinsa karantarsa ulub ɗinsa haka nan sunna sun fi kowa karatun littattafan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da shuruh ɗinsa da abubuwan da suka danganci wannan yace wa idza kanat anillahi wa rasulihi ab'ad kanat an uma anhuma an an'a duk sanda ka samu kungiya da ta nisanci Allah da manzansa to za ka samu ta nisanci alkur'ani da hadisi hatta ta jido fi a immati ha'ula ce za ka samu shugabannin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suka saki Allah da manzansa suka saki alkur'ani da hadisi sai ka samu shugabanninsu man la yumayyizu bainal qur'ani aw ghairi baya iya bambance tsakanin qur'ani da ba qur'ani ba ba zai iya tantance ƙur'ani ya yake ba abinda ba ƙur'ani ba zai iya ba ba zai iya ba saboda saboda ba ruwansa da shi rubbama zukirat indahu aya ana iya zuwa ma a karanta masa aya alqur'ani a gabansa fa qala la nusallimu sihhat alhadith yace kai wani hadisi ba mu yadda ingantacce bane alqur'ani ka karanta saboda yayi nesa da alqur'ani bai san ma aya ka karanta ba bal rubbama qala liqawlihi sallallahu alaihi wasallam kaza wa takunu ayatan min kitabillah ربما قال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وتكون آية من كتاب الله ko kuma ka samu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma ka ji aya ce amma ya ce manzan Allah ya ce saboda ba iya bambanta tsakanin maganar Allah da maganar manzansa Ibn Taymiyyah ya ce wa qad balaghana min zalika ajaib ma lam yablugh wa ma lam yablughna akthar ce mun muna samu labarai irin wannan tiyawa na irin waɗannan malaman nasu abinda ma ba mu samu ba abinda ma ba mu ji ba su suka fi yawa labaran da muka ji da yawa waɗanda ma mu san su ba suna nan da yawa a cikin littafin abul hassan ali annadawi littafin sa surata ne mutadaddata ne bai na sunnati wa shi'a wa shi'a al'imamiyya ya yi maganar cewa malaman shi'a ba su damu da alkur'ani ba ya yi fasili a kan wanda ita malaman shi'a ba su damu da alkur'ani ba ita za ka ga a immansu manya-manyansu ba sa iya karanta a alkur'ani daidai a koyaushe za su karanta alkur'ani ba daidai za su karanta shi ba ya ce amma duk sun haddace wake-wake waƙe-waƙe kan wannan ba a magana na ƙarya da na banza duk sun haddace ya ce amma in aka zo magana alƙur'ani ba ba musu ka duba ko musabakar da ake ta alƙur'ani kana ji ana irin ta a cikin abin nan ba za ka ji ba saboda wannan baya gabansu sai shi kansa ƙur'anin tuhumarsa suke gani suke yi ai an yi dungushe alkur'ani an cire wasu abubuwa an yi makirci an ƙara wani abu an cire wani abu an yi kaza shi kansa alkur'ani ba su yadda da shi sun ce na gaskiyar yana nan a boye a cikin sirdab a ƙarƙashin ƙasa tare da imamin su almahdi almuntazar saboda yana nan sai ya bayyana sannan ya fito musu da shi wanda dai sai dai su karba a haka taqiyatan a haka da babu gara ba daɗi a haka suka karbe shi to shi ne malam ya ce washtabaha alaihi alhaqqu bil batil ƙarya da gaskiya su rikice masa ya kasa gane ina gaskiya ina ƙarya saboda me saboda ya bar alqur'ani ya bar sunna kallazi ishtabaha alaihim ibadatu arrahman bi ibadati shaitan kamar waɗanda bautar Allah mai rahama da bautar shaitan rikice musu suka kasa gane abu kaza bautar Allah ne abu kaza bautar shaitan ne ibadar Allah ar-Rahman shi ne dukkanin ayyukan da Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da su ayyuka ne ko maganganu ne na zahiri ko na baɗi al-af'al wal aqwal adh-dhahira wal batina allati yuhibbuha Allah ta'ala wa yarda anha duk abinda Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki ne na zahiri ko na baɗi shi ake cewa ibada idan mutum yayi Allah ya saka masa da lada akan wannan kamar san Allah ibada ce san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce girmama sha'airullah ibada ce ka girmama alqur'ani ka girmama masallaci ka girmama dakin ka'aba eh wannan ibada ce haka nan sallah zakka ibada ce haji sada zumunci eh sada zumunci al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar duk waɗannan ibada ne ibadar shaidan kuma shine yi wa shaidan biyayya a cikin saban Allah mutum yayi wa shaidan biyayya ya saba wa Allah shi ake nufi da bautar shaidan anan anan ibn taymiya bayana nufin bautar shaidan irin waɗanda mutanen da suke cewa mu muna bauta shaidan ba a'a yana nufin biyayya ga shaidan wajen saba wa Allah kamar yadda Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah ce yanzu ba na yanzu shin bai yi alkawari da ku ba ya ku ƴaƴan Adam cewa kada ku bauta wa shaidan lalle shi makiyi ne gare ku kuma bai bayyana kiyayya wa ane buduni kuma ku bauta min hadha siratul mustaqim wanda ita ce hanya madaidaiciya wannan alkawari da Allah subhanahu wataala yayi da ɗan Adam shine su bauta masa ma'ana su bi abinda Allah subhanahu wataala yake aiko annabawansa da shi da koyarwar da suke yi musu ne da za su samu yardarsa kada su yadda su saba wa abin da annabawa suka zo da shi in suka yi haka to sun bi shaidan in suka bar abin da annabawa suka zo da shi suka rika bin san zuciyarsu to shaidan suke bi saboda haka a dukkan wani abu da mutum zai saba wa Allah a ciki to shaidan ya bi to wannan ita ce ibadatu shaidan din an gane ba wai ana nufin ya ajiye wani abu ya ce ga shaidan nan ina bauta masa da safe masa sujada da yamma masa sujada ba a'a ana nufin ya rika bin hanyar da ta saba wa hanyar Allah to wannan hanyar shedan ce to wannan bautar shedan ne kamar yadda annabi Ibrahim a.s. yake gaya wa mahaifinsa Azar ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya babana kada ka bauta wa shedan la ta'budu ash-shaytan kada ka bauta wa shedan lalle shedan ya kasance mai yawan kangarewa Allah mai rahama ne annabi mahaifin annabi Ibrahim alayhisalam gunkinsa yake bautawa kuma shi aurensa shi ba shi dan yake bautawa ba shi yana bauta ma wani abu ne da yake kusanta shi da Allah bai taba fitowa ce shedan yake bauta ba amma annabi Ibrahim alayhisalam yana gaya masa cewa to wannan shedan bautar da kake yi ko baka ce shedan kake wa shedan kake bautawa saboda shedan shi yake umarta ka da saban Allah in kai masa biyayya shi ka bautawa in kai saban Allah shi ka bautawa haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa in tad'una in tad'una min dunihi illa inatha wa in tad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah in tad'una min dunihi illa inathan ba wasu in yad'una min dunihi na in yad'una min dunihi illa inathan ba wani suke bautawa ba ba Allah ba sai gumaka da suka sawa sunayen mata اللات والعزى ومنات ده سنة ماتان إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا با wani kuma suke bauta ba sai shedan maridan wanda yake mai taurin kai mai bijirewa la'anahu Allah Allah ya la'ance shi kaga Allah subhanahu wataala ya sifanta abinda kafirai suke yi na bautar gumaka da cewa shedan suke bautawa duk da cewa su ba su taɓa fitowa suka ce shaidan muke bauta ba su a gurinsu suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su matsar da mu kusa da Allah to amma duk da haka Allah ya ce shaidan kuke bautawa ko da ba ku faɗi haka ba saboda shi ya shata muku wannan hanyar kuke bi na haka kun bauta masa haka nan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana dangane da da da mala'iku da waɗanda suka bautawa wasu suna zaton cewa mala'iku suke bautawa kamar larabawa da suke bautawa gumaka suna cewa mala'iku suke bautawa kuma ‘ya'yan Allah ne to aka je gaban Allah Allah subhanahu wata'ala ya tambaye su a haula iyakun kanu ya abudu waɗannan ku suka kasance suna bautawa ƙalu subhanaka anta waliyuhum min dunillah kai ne subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuhum anta waliyuna kai ne majibincin mu ba su ba bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun ti a ashe aljanu ne suke bautawa kaga sai suka ce ya'buduna aljinna aljanu suke bautawa kuma da yawan su sun yi imani da aljanu saboda dukkan wata da'a da za a yi ga wani ba Allah ba cikin saban Allah to wannan bautar shedan ne dukkan wata da'a da za a yi wani ba Allah ba cikin saban Allah to wannan da'ar bautar shedan ne da'a ce ga shedan kuma bautar sa ce saboda haka Allah subhanahu wataala ayoyi daban-daban ya hana bin khutuwati shaytan hanyoyin shedan ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum ko min tayyiba kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku wadan ya ayyuhan nasu kulu min tayyib kulu ya ayyuhan nasu kulu ma fi kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ya ku mutane ku ci abin da yake cikin ƙasa na halal kuma da kuma da dada wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku rika bin hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin shi makiyi ne gare ku kuma mai bayyana shi kiyayyarsa inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun yana umarta ku ne da mummunan aiki da alfasha kuma ku zo ku rika wasu maganganu kuna dangantawa Allah ba tare da ilimi ba qatada ibnu da'amat as-sadusi da isma'il as-suddi suke cewa kullu ma'siyatin lillahi fa hiya min khutuwati shaytan kullu ma'siyatin lillah fa hiya min khutuwati shaytan dukkan wani abin da mutum zai saba wa Allah a cikin sa to biyayya ce ga shaytan saboda haka shaytan yana yin umarni da miyagun ayyuka waɗanda ƙarshen al'amarinsu ba za su yi wa mutum kyau ba za su jefa mutum cikin damuwa kamar yadda yake umartar su da abin da ya fi haka muni abin da muninsa ya kai matuƙa kamar zina da makamancinsu haka nan Allah yana cewa ya ayyuhan nasu udkhulu ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu udkhulu fi silmi kaffa ko ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu udkhulu ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku waɗanda suka yi imanin odkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba ɗaya sai ce wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin shi makiyin ku ne kuma mai bayyana kiyayya sauraka kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya umarci bayinsa da su zamo masu bin Allah subhanahu wataala da aiki da abin da yake cikin musulunci kada su bi hanyoyin shaiɗan domin shaiɗan mai bayyana kiyayya ne gare su hakanan ubangiji subhanahu wataala yana cewa min al'anami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin to min al'anami hamulatan wa farsha daga cikin dabbobi na gida akwai ta daukan kaya ko mai daukan mutane a farshen akwai kuma kanana kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah ya azurta ku ولا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin shi mai bayyana kiyayya ne gare ku haka na a cikin suratul nur Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan wa man yattabi' khutuwatish shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani la tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan wa man yattabi khutuwatish shaitan wanda duk ya bi hanyoyin shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to fa shi yana umarni ne da da alfasha da abinki walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah gare ku da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin abadan babu wani daga cikin ku da zai ɗarkaka har abada wato ba dan Allah subhanahu wataala da falalarsa da rahamarsa ba kuna yin laifi ya yafe muku ku tuba ya karbi tubanku to babu wanda zai tsarkaka har abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama idan bawa ya yi laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya karbe shi ya yafe masa ya tsarkake masa abin da ya na laifi waɗannan hanyoyi na shaidan duk da cewa hanyoyi ne da suka kai matuƙa ga muni hanyoyi ne da suka kai matuƙa ga muni domin hanyoyi ne wanda makiyin ɗan adam ne yake tsara masa shi ne shaidan babu wanda ya kai babu wanda ya kai shaidan kiyayya ga ɗan adam na haza aduwwun laka wa lizawjik ce wannan makiyinka ne da matarka sauraka shaidan makiyi ne ga dukkan ga dukkan wato ga annabi adam da dukkan zurriyarsa to duk da wannan munin hanyoyin nasa sai kaga cewa yana kawata su ga wasu suna bi domin waɗanda suke bin hanyoyin shaidan suna ganin hanyoyin nasa masu kyau ne suna gano abubuwa masu kyau a ciki na kyale-kyale shi yasa suke bin sa mu'mini zai ga munin su amma wanda yake Allah subhanahu wataala ya rufe zuciyarsa to zai rika ganin abin mai kyau ne saboda haka sai ya rika bi to shine Allah subhanahu wataala a wurin gurare daban-daban yake faɗa mana cewa duk da munin hanyar shaidan shaidan yana kawata musu ne wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min nas wa inni jarun lakum فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قلتنا لوكacin da shedan ya kawata musu ayyukansu lokacin da kafirai suka yi gangami suka ce za su zo su yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa su kawar da su daga bayan ƙasa su murƙushe musulunci su tabbatar da tutar kafirci a lokacin shaidan ya taho cikinsu da shi da rundunarsa ta shaidanu amma ya zo musu da surar suraka ibn malik ibn jusha sai ya zo wajensu ya ce shi makocinsu ne yana tare da su kuma zai ba su kariya ba zai bari wani abu ya same su ba ƙala inni jarun lakum sauraka ya ƙawata musu ya nuna musu abinda za su fita dominsa wato ya ƙar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wani abu ne mai kyan gaske kuma sun kyauta wa kansu kuma shi yana tare da su ga rundunarsa nan yana ɗauke da tuta ta shaidanu amma fa ya zo musu a surar mutum ba su gane shi ba sun zo ya zo musu a surar suraka to yayin da walamma tara'atul fi'atan yayin da ƙungiyoyi biyu na muminai da kafirai suka yi arba aka ga juna na kasa ala bai sai ya juya ya ruga da gudu qala inni bari'un minkum ce ni fa ba ruwana da ku inni ara ma la taraw ina ga abinda ba ku gani gabai da yazo a cikin ruwayar abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da shedan yazo shi da jama'arsa yazo a surar suraka ibn malik yazo ya sami mushrikai ya gaya musu cewa to yana tare da su kuma zai tsaya ya ba su kariya iya iyawarsa ba zai bari wani abu ya same su ba abin ki to lokacin da aka yi arba da juna ya gano mala'ika jibrilu yana rike da hannun wani mushriki yana gaya masa maganganu irin wannan yana gaya masa cewa inni jarun lakum la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wai nijarun lakum ba wanda zai isa ya rinjaye ku ba mutanen da suka isa su rinjaye ku a yau kuma ni ina tare da ku yana cikin gaya masa sai ɗan kai sai ya go jibrilu cikin abin nan kawai sai ya saki hannun mushrikin nan sai ya juya a kuje mushriki ce a ya ka gudu bayan ka ce tana tare da mu ya ce inni ara ma la tarau ina ga abin da ba ku gani ya hango jibrilu inni ara ma la tarau inni akhafu allah wallahu shadidul iqab saboda ka sai ya bace musu to haka shedan yake yi wa mutum ingiza mai kan turuwa duk mutumin da ga shi yana ta tsiyarsa yana kamar wani abin kirki shedan da yake ingiza shi alam tara anna arsalna shayatin al kafirin ta'uzzuhum azza haka muka aiko da shedanu muka sako shedanu akan kafirai suna tunkuda su suna ingiza su sauraka sai su rika ganin nasara ce a gabansu ga tana da haka abinda duk suka sa a gaba sai su ga cewa ba wanda ya sai dakatar da su kuma sai sun cimma hakansu sai ya cimma ruwa da ƙarshe kuma ya zabe ya masu a haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yadhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله يكتب إنما النسيء زيادة في الكفر جنكرتا وتا وانا وانا قاري لي أشكي كافرتي watanni masu alfarma idan ƙorashawa ko kafirai suka so su yi yaƙi a cikinsu sai su ce sun ƙara shi gaba sun ƙara tura shi gaba zuba muna muharram ba muharram ɗin nan wata ne mai alfarma sai ce to yanzu ba muharram bane safar ne shi mun yi gaba da shi mun da da safar baya saboda safar suna iya yin komai a ciki saboda ka sai su mai da muharram ya koma safar safar kuma sai su ce to sun mai gurbin shi da muharram Allah ce wannan ziyaratun fil kufri ƙari ne cikin kafirci wanda yana nuna maka cewa kafirci mai da hauhawa kamar yadda imani yake hauhawa fa zadahum imana to haka ne shi ma kafirci yana hauhawa kafirai ba ɗaya suke ba akwai kafir akwai kafiri akwai kafir kafir namijin kafiri ko kafir kafiri kafir cike sauraka shi ma kafirci akwai ƙari a cikin kafirci sauraka ko an zo jihar ko a wutar jihannama su ma da rakat ne su ma da rakat ne kamar yadda abin nan aljanna take darajat ita kuma ita ma jahannama darakat ne wasu wasu kasan wasu to shine Allah ce ziyaratun fil kufri da man ga kafircin ku kuma kun ƙara wani akan wancan yake cewa yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wata shekarar su halatta wata shekarar su haramta liwatu iddata ma harrama Allah dan su zace da abin da Allah ya haramta su yi laifi a cikinsa Allah ce zuyyana lahum su'a amali an kawata musu mummunan aikinsu sauraka aiki ne mummuna amma kuma suna ganin shi mai kyau don haka suke yin shi haka nan wurare da yawa Allah subhanahu wataala ya nuna wani kazalika zuyyana lil musrifina ma kanu ya'malu haka aka kawata wa masu laifi mabarnata abin da suke aikatawa وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كما هكا وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كما هكا قواتا وكافرين ابدا كسنجي سنا ايكتاوا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم هكذا ababan tarayyar su suka kawatawa da dama daga cikin mushrikai su kashe ƴaƴansu su kawata musu su rika kashe ƴaƴansu liyurduhum domin su hallaka su wali yalbisu alaihim dinahum su rikita musu addinin su zuyina lil ladina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa man yudlil lahu fama lahu min hadi wanda suka kafirta an kawata musu makircin da suke su suke ga abin mai kyau aka kange su daga bin hanyar Allah wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha yanzu wanda aka kawata masa aikinsa mummunan aikinsa sai rika ganinsa mai kyau zai zama daidai da wanda yake ba haka ba ba za su zama daidai ba Allah yana batar da wanda ya ga dama ya shirya da wanda ya ga dama yace wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amali wa sudda 'ala sabil wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab haka nan aka kawata wa fir'auna mummunan aikinsa aka kange shi daga hanyar Allah wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab kaidin fir'auna mugun tanadin fir'auna baya a komai yake ba sai cikin halaka yace afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu wanda yake ala bayyinatin min rabbih yana kan hujja bayyananniya daga ubangijinsa zai zama daidai da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa suka bi soye-soyen zuciyarsu ba za su zama daidai ba to saboda haka yana daga cikin bala'i mutum Allah ya jarrabe shi ya rika ganin mummunan abu kyakkyawa har ma watakila ya rika alfahari da shi ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن idan mutum ya shiga jarraba abu mara kyau kuma sai ganin shi mai kyau to wannan an kai gaya ga intikasa kwakwalwa ta rikici ta lalace ka duba yanzu matasanmu irin yadda suke wata shiga wani aski wata tafiya kai da ka gani ka san cewa mutum da tsantsi ba zai wannan ba mutum mai cikakken hankali ba zai haka ba amma kaga yayi wani aski ya gwagwaye kansa ya gwagwaye kansa yayi wata turuwa a sama bakin gani da ka ganshi kaga kaga wani ba ma guje ba ma guje arna arni amma shi yana wani to wani wani tunkuro yana wani eh wani bubbu karewa shi gashi gashi yayi yayi yayi ado yana ganin kowa wawa sakarai bai waye ba kaga ya wata shiga kaga an sa wando duk an daddatsa shi yadda kwanaki nake karantawa wannan wandon mai datsatsan gwiwoyi wanda ake daddatsa gwiwarsa wannan jins din nan yana da suna ni ba su sunan shi crazy ko to gaji to kaga tun daga sunan mutum ya yi adan da za a rikace masa maukaci wasu mutane ne miji da mata uba da shaitan ne masu bautar shaitan aka ce masu bautar shaitan a harshen zamani ba wai ana nufin irin da maganar da muka yi bakcewa mai saban Allah ya a'a waɗanda su a gurinsu shaitan shi ya kamata a bauta ba Allah ba walla in ka gansu wasu irin tsofaffi ne sun kai wajen shekara saba'in abu ubadu shaitan ne kamanninsu ma ba kyau sun canza wata halitta su ba su da kyau da daga hotunansu su suka ita matar ita ce ta fara kirkiro wannan jinsin da samari suke sawa sauraka abu ne gashi nan ba shi da kyau a ido amma kuma wai shi ne ado to wannan shi ne afaman zuyyina lahu su'a amali fara'u hasana mummunan abu amma a rika nuna masa shi mai kyau ne wannan shi ne intikasa to waɗannan su ne allazina shtabaha alaihim ibadatul rahman bi ibadatul shaytan suka kasa gane bautar Allah mai rahama da bautar shaytan saboda haka suke yin abubuwa suna zaton cewa abubuwa ne masu kyau dukkan wani abin da mutum zai na sabon Allah bautar shaytan ne akwai magana ta ibnul qayyim a cikin badawul fawaid mujalladi na biyu shafi na 236 dai ba lokaci bare mu karanta ta wanda yake magana akan ibadatul shaytan din ba lokaci lokaci ya kare ko so da muka zo karatunmu na gaba za mu ɗan karanta ta sannan ko mu shiga gaba da gaba ta gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh